bakin gida aha amin
Thank you. zuwa shuda
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna fil jannati gurafan inna fil jannati gurafan inna fil jannati gurafan inna fil jannati gurafan إن في الجنة غرفا Hakika a cikin aljanna akwai wasu manyan ɗakuna. Inna fil jannati gurafan. Hakika a cikin aljanna akwai wasu manyan ɗakuna. إن في الجنة غرفا حقيقة أتكن الجنة أقوي وسمن ينطاقنا يرى باطنها من ظاهرها يرى باطنها من ظاهرها يرى باطنها من ظاهرها يرى باطنها من ظاهرها يرى باطنها من ظاهرها ana ganin can cikinsu daga wajensu باطنها من ظاهرها ana ganin can cikinsu daga bayansu wa zahiruha min babinha kuma ana ganin bayansu daga cikinsu ظاهرها من باطنها kuma ana ganin bayan su daga cikinsu أعدها الله أعدها الله أعدها الله Allah ya tanaje su ne أعدها الله ألا ياتى نجيتني أعدها الله ألا ياتى نجيتني لمن أطعم الطعام لمن أطعم الطعام da wanda ya ciyar da abinci ga mabukaci liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci ga mabukaci liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci da gama bukati ɗai ne liman na ata'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci ga mabukaci wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama wa alana lakalama kuma ya tausasa zance a cikin jama'a وأعلان الكلام كما يتوسط زنجي أتكين جماعة وتابع الصيام وتابع الصيام وتابع الصيام وتابع الصيام kuma ya yi azumin nafila wani bayan wani wata ba a siyama kuma ya yi azumin nafila wani bayan wani wa kamar laila kuma ya yi tsayuwar dare wa kamar laila kuma ya yi tsayuwar dare wannan su niyamun a lokacin da mutane suke sheƙa bacci da daddare والناس نيام a lokacin da mutane suke sheka barci da daddare rawahu ahmadu imamu ahmad ne ya rawaito babu na hibbana da ibn hibbana عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا حقيقة أتكن الجنة أبي وسمن ينتاكنا إن في الجنة غرفا Hakika a cikin aljanna akwai wasu manyan ɗakuna. Inna fil jannati ghurafa. Hakika a cikin aljanna akwai wasu manyan ɗakuna. Yura batinuha min zahiriha. Yura batinuha yura batinu hamin zahiriha yura batinu hamin zahiriha ana ganin can cikinsu daga bayan su wa zahiru hamin batiniha kuma ana ganin bayan su daga cikinsu أعدها الله أعدها الله Allah ya tanade su ne أعدها الله Allah ya tanade su ne liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci ga mabukaci liman at'ama ta'ama ga wanda ya ciyar da abinci ga mabukaci wala na lakalama wala na lakalama kuma ya tausa zance a cikin jama'a wala na lakalama kuma ya tausa zance a cikin jama'a wata ba a siyama kuma ya yi azumin nafila wani bayan wani wata ba a siyama kuma ya yi azumin nafila wani bayan wani wa kama laila wa kama laila kuma ya yi baiwar dare wa kama laila kuma ya yi baiwar dare wannan sun yamun a lokacin da mutane suke shekabarci da dare wannan sun yamun a lokacin da mutane suke shekabarci da daddare an gane karatun ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya ce hakika a cikin aljanna akwai wasu shirga dakuna an gane ko manya-manyan dakuna ne ga maka da aka yi su da wasu irin tubala an gane ko na bulan gol bulan gol mai lalakakken ciki an gane ko da shi shi ake ginin kuma a kwaba ruwan an gane na jajjonawar an gane ko shi kuma da ruwan azurfa kun gane an shirya duk kayan daɗi a cikin wannan gida mala ainun ra'at wala udhunun sami'at abinda wani ido bai taba gani ba kayan daɗin da suke cikin wannan ɗakin waɗannan ɗakunan wani ido dukkan na ganansa bai taba ganin irinsu ba an gane ko kuma wani kunne bai taba jin labarin hakikar abin da yake ciki ba zai da abin da makunan kaɗan ji abin da ka ji kunun an gane ko wato waɗannan gidajen wanda wata zuciya bata taba ɗarsa kayan daɗin da suke ciki ba an gane ko kasan zuciya ta yi ɗarshe-ɗarshe irin wannan ɗarshe-ɗarshen ne ma shine masu kawo rubuce-rubucen wasan kwaikwayo irin littattafan nan da yake daukan hankalin yan mata da da samari ta karanta a littafi an ce ga wani gida nan ainihin wani irin dangareren gida da manya-manyan ɗakuna da kayan jin daɗi da firji-firji da shimfiɗo da katifu da gadaje da abubuwa da abubuwa abubuwa kala-kala an sa tayin an yi mabul an yi waye an kawo ƙwayaye far kan kawo komai na daɗi a ciki an gane ko wai saurayinta da ya je zance shi yake gaya mata gidan da ya shirya in za su yi aure irin wannan gidan ne a littafin ba an gane ita kuma Allah sarki miskiniya sani ba sai take daukan wannan abin da ta karanta a wannan littafin an gane ko to kurun ba wata magana ita yanzu ba za ta auri wani ba sai wanda yake da irin wannan kuma haka ake yi ko wani shi abin da ke faruwa ita ba za ta auri kowa ba sai wanda yake da irin wannan abu ta ji ba zuciya ce fa ta ɗarsa kurun a mabarki wani ya tashi ya ɗauki alƙalmi ya rubuta wai kuma ya ta karanta baiwar Allah wai ita ba ta yadda ba sai irin wannan za ta aura in aka yi auren ta ta tarabba haka ba ta ce ba ta ga gidan sama ba ba daidai ba ne kuskure ne ko kuma samari ku daina irin waɗannan abubuwa mata kwakwalwarsu tana da saukin ganewa kun ji ko ba dai wani wannan abin da kuke yi kuskure ne kar ku manta mun karanta da ku yanzu nan kuka yi takara li kulli gadirin liwa'un yawmal qiyamah yu'rafu bihi an gane ko yan ka je kai yaudare ta da karamar kwakwalwarta dan ta yadda da kai an ga maka in an yi auren wallahi ba za a samu alheri ba ba za a samu sam ba za a samu alheri ba duk wannan kaurawai ne ya zancen banza ne ba haka ba ne rayuwa a irin waɗannan littattafan to wanda yake samunta a cikin mutum miliyan goma to mutum goma ne suke samun wani abu a miliyan goma to kwaya goma ne suke samun wani abu in ma ba rage ba in ce biyar saboda kullum shiri ne kurum don haka kar ku yaudaru abinda za ku yi ku samu waɗannan ɗakunan ku samu waɗannan gidajen ga suna annabi muhammad ya faɗa salama akwai su a cikin aljanna suna nan an gane ko abinda yake cikin gidan ana kallonsa daga waje abinda yake wajen gidan ana kallonsa daga ciki bai ɗaya babu wani ikidaji tsabar kayan daɗin da aka shirya na waje yana gani na ciki yana gani komai garo kuma haka yake tabbas idan a sadiqul masaduk mai gaskiya abin gaskatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sadakin wannan katon gidan sadakin wannan manya manyan dakunan ko menene a'adda Allah Allah ya tanaji wannan gidan waɗannan dakunan Allah ya tanaji su ne leman a ta'amma ta'am yawa ga wanda ya ciyar da abinci amma ga mabukaci Allah ga mutum malam suna nan za ku ji su ana ta wada rediyo cewa wallahi tallahi wallahi lalli la ilaha illa huwa kwanan su biyu wallahi ba su da abin da za su sa a bakin su ba ta da lafiya ba shi da lafiya zuciya tana ciwo koda tana ciwo hanta tana ciwo babu kudin magani ba kudin magani a lokacin da wani yana tan yana wanke hannu da coca cola ba daidai ba ne an gane ba daidai ba ne a lokacin da wata wasu suna nan suna neman abin da za su ci kai kuma ka ɗauko tsohon mota na naira ɗari kana tsarki da shi ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuskure ne a gaya wa gwamna a gaya wa shugaban kasa a gaya wa minista a gaya wa kwamishina a gaya wa ciyaman a gaya wa sanatoci a gaya wa 'yan majalisa al'umma al'ummar najeriya tana cikin bala'i saboda haka irin wannan almubazarancin to yana haifar da bala'o'i a ƙasa yana haifar da musifu a ƙasa to gara ku mutanen najeriya ku mutanen kano ku ɗalibai maza da mata kar ku yi biyu babu ku ba ku yi a nan duniya kun more ba kuma mutum ya mutu ya zarce daga wuya zuwa wuya gara ma ka tsaya a nan ka yi waɗannan ko ba ka bare gara ma mutum ya tsaya a nan ya yi abin da zai samu waɗannan abubuwa kaji liman a ta'ama ta'ama zai a samu wannan aljannar ga wanda ya ciyar da abinci ga mabukata suna nan barjak ƙarya ne duk wanda ya ce bai san ina mabukata suke ba ƙarya yake wallahi bai shigo ba ne ko kuma bai tambayi waɗanda suke tare da mabukata ba wallahi saboda haka muke yi wa masu tare da ainihin shugabanni muna musu wasiya su gaya musu su gaya musu akwai mabukata ana cikin bala'i ana cikin musiba wajibi ne kowa wannan kuma in muna faɗar wannan an gane ko ba sai gwamna ake magana da shi ba sai shugaban kasa ba sai kwamishina ba sai ciyaman ba ba sai sarki ba kai ma akan kanka an gane ko kana da abin da zaka bayar da taimako ga mabukata lagamta mala za ka bayar da taimakon ka gaima yanzu ka samu wani ka samu naira ɗari ka kashe naira saba'in ka aje naira ashirin ka ɗauki naira goma ka ɗan baiwa wani ba ka jin zai warware wasu matsala da wannan naira goma? ha? zai warware zai warware bare kuma a samu irin ka ka ba shi goma wani ya ba shi goma nasiru ya ba shi goma habibu ya ba shi goma aminu ya ba shi goma sani ya ba shi goma an ci ai kun gane ko a ce kuma rukayya ta miƙo goma hafsat ta miƙo goma aisha ta miƙo goma yaya kuke kallo wannan mabukacin ya hada goma goma guda shida dan Allah zai warware matsala ko zai warware ba zai warware inda muke faduwa wai kullun ni ina ina san cewa gwamna ne zai warware matsala kullun ni ina san cewa kwamishina ne zai warware matsala kullun ina cewa ainihin ciyaman ne zai warware matsala ba haka bane ba sarki ne zai warware matsala ba ni ma ina da hannun warware matsala alagarta mala malama kowa in ya ba da tasa gudunmawar sai a warware matsalolin masu matsala amma ka ce kana kallon wani ne zai yi kai ba ruwanka ita ma tana kallon wacce ce za ta yi ita ba ruwanta kai kana kallon su wani ne za su yi ba ruwan su masu wannan suna kallon su wani ne za su yi ba ruwan kuwa shi kenan shi yasa muke zaunawa wahalar shekaran jiya ta tarar da ta jiya ta jiya ta tarar da ta yau ta yau ta tarar da ta gobe ta gobe ta tamu ta jibi ta jibi ta haɗu da ta gata ta gata ta haɗu da ta citta ta citta ta haɗu da citta tariyo shine da al'amuran mutum arziki ina ba ta kuna gane karatun nan kuna fahimta karatun nan azumi ya taho ne domin ka yi kokari ka yi kokari karka ce wai gwamna ake yi wa'azi ya samu aljanna kurin kai ma ne ma wa'azi don ka samu aljanna ko hada a ce gurup din gurup din yan ajin ma'ahadul khair an gane ko yan ajin sayyidina abubakar as-siddiq kun fahimce ni a ce kowa ba za a shiga azumi ba sai kowa ya ba da gudunmuwar naira ɗari biyar an gane ko naira ɗari biyu da hamsin an gane maza su bayar mata su bayar sai a haɗa group sai a je a so rabin buhon gero rabin buhon gero ya fi soki an gane ko a je a gyara shi in aka gyara shi a ce kullum za a ɗebi kwano ɗaya za a yi kunu yan ajin sayyidina abubakar siddiq daga ma'adul sayyid sun koyi ciyarwa to kuma gashi suna ciyarwa a aikace sun koyo ciyarwa a karance za su yi ciyarwa a madalla wannan yana daga burin ma'adul khair abin gane ko a koya ma a karance kuma a ganka kana yin aiki a aikace abin da ake cewa kenan amma an gace sai gwamna ya yi sai shugaban kasa ya yi idan kai sai ciyaman ya ganka sai ya koyi da kai kun kun fahimci abin da nake ne ya wato wannan abin da nake so kenan wa at'ama ta'ama wanda ya ciyar da mabukaci abinci shine ya gida wannan kata dakin wa lanar kalama kuma in ya zo yin magana cikin jama'a ya yi magana mai taushi ya yi magana mai taushi wadda za ta farantawa duk wanda ya ji karko yi magana da za ta bakantawa mutane manya ne ko yara maza ko mata na birni ko na ƙauye ba daidai bane ba daidai bane ka yi magana mai taushi irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka ce wani kafiri kaka ce wani dan iska kaka ce wani kaza kaza kaka wa alanal salama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina an gane ko eh yaya dan waya ya azumin alhamdulillah to Allah ya mana budi Allah ya buda mana Allah ya kawo ciniki Allah ya kawo mana yalwa zafin nan Allah ya sauƙaƙa mana na jiki da na ajifu Allah ya sauƙaƙa an gane ko mu ci gaba da yi wa iyayen mu addu'a Allah ya buda musu Allah ya yalwata musu Allah kaza kaza kaza kaza kaza ina fata an gane wanda ba shi da shi Allah ya bashi marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya a haka a haka kalmomi masu daɗi ku tashi ku yi motsi kun ji ko kar ku zauna haka zama haka ba shi da daɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la an ya'khudha ahadukum habalahu dayan ku ya dauki igiyarsa da laudansa ya tafi tsakanin duwatsu ya sari ice ya saro ice ya saro ice ya dauro ya dauro ya je kasuwa ya sayar ya samu 'yan kuɗi ya je ya warware bukatarsa da ta iyalansa ya fi masa alkhairi daga ya rika zuwa yana abono abono a taimaka mun a taimaka mun la ya zalun nasu ya sa'alun nasa mutane ba za su guce ba suna tambayar mutane a bamu a bamu har sai mutum ya zo ranar kiyama babu tsoka nama a fuska yawan tambaya yawan roƙo iya yadda kake ya kushe naman jikin kana zuwarwa saurayi ka zauna kana kana roƙe roƙe ka zauna kana bara ka zauna kana tambaye tambaye ka zauna kana tumatanci ka zauna kana bare ne bane an gane ko dan sana'o'in nan ga sunan an gane ko ka je ka sai da rafta ka je ka yi garuwa ka je ka yi gini ka je ka yi matsa ka je ka yi haka ka je ka fasa dutse ke ki soya dan malele ki soya ainihin awara a so a sai a waye waju ga sunan nema ana fata kun gane kar ka zauna haka dan zama haka ba shi da kyau annabi muhammad bai zama haka ba ya yi kiwon dabbobi dan ya samu abin kashewa ya ce ma min nabiyin illa wara alganama babu wani annabi sai da ya kiwon dabbobi aka ce haka ya rasulullah yace hatta ana kuntu ar'aha li ahli makkah ala qararita na kasance ina kiwon dabbobi irin asako din nan kun san asako anan nan kewa ana yi ba yi ba yi ana ba ta ana samun wani mutum shi ba shi da akwai ko daya an gane ko amma zai rika kewayawa layi layi masu awaki masu shanu masu tumaki su sako ya hada su ya tafi jeji kiwo an gane in yamma ta yi ya dawo da su kowace ta shiga gidansu ɗan kwana bakwai ta yi kowace akuya za a biya shi naira biyar an gane ɗan kana da akuya goma biyar biyar sau goma in ya tattara sai ya biya bukatun fato annabi muhammad ya yi irin wannan sallallahu alaihi dan ya samu abin da zai kare mutuncinsa ai kun gane to saurayi karka zauna kai gwarzo karka zauna kai tsoho karka zauna kai dattijo karka zauna kana roke roke za ga wani ya zo ya taimaka masa taimaka masa amma in ka duba shi ya fi ka karfi kato ne ba daidai bane irin wannan kun ji ko yawwa zau da aka ku tashi ku yi motsi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu an gane hada Allah liman at'ama at'ama wa lanal kalama ya tausasa zance a cikin jama'a wa taba'a siyama kuma yayi azumin nafila wani bayan wani an gane ko ka yi azumi da yawa a cikin rajab ka yi azumi da yawa a cikin sha'ban an gane wannan na nafila ake magana da ma ramadan ba dole ka bibiye shi ba kun kun ku gane abin da nake nufi ai da ma ramadan dole ne ka yi shi a biye amma a rajab a sha'ban ka yi azumi ka kara yin azumi ka kara yin azumi ka kara yin azumi an gane ko domin neman lada wanda ya irin wannan yana da waɗannan manya-manyan ɗakunan ai kun gane ni ko yawwa sannan me yace wa kaman laila kuma ya tsaya yayi ibada da daddare wannan su niyamun a lokacin da mutane suke sheka bacci da daddare ana ta ana mun shari a lokacin da ake ta ana kallon tim a lokacin da ake kallon bal a lokacin da ake sunuka a lokacin da ake yin draw a lokacin da ake yin ludo a lokacin da suke kallon an gane a lokacin da ake ta yin chatting an gane to kai kuma kana can kana ganawa da Allah ka kuma zan fara gani ana ta ana shirme kai kuma kana nan kana ruku'u kana sujada an fahimta to wanda ya irin waɗannan abubuwan ɗirka-ɗirkan ɗakuna suna nan suna jiransa da kayan daɗi a ciki aljanna Allah subhanahu wataala ya ba mu iko Imam Ahmad ya rubuta wannan hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها أعدها الله أعدها الله لمن أطعم الطعام لمن أطعم الطعام وألان الكلام وألان الكلام وتابع الصيام وتابع الصيام وقام الليل وقام الليل وقام الليل والناس نيام رواه أحمد وابن حبان عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول billah ina wata an gane hadisi Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ba mu ikon aikatawa Allah ba mu ikon ciyar da mabukata Allah ya wadata mu ciyar da mabukata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tausasa magana Allah ya ba mu ikon tausasa magana Allah ya ba mu ikon tsayawa tsayin daka mu yi ibada da daddare a lokacin da mutane suke sheka bacci ko don mu samu manya-manyan alkhairi insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya mana buɗi wane ne zai zama ma'aji na tara kuɗin da za a yi kunu ha